الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رانا الله دي أشرين دا هدو قوة شعبان دي داتي دا أشرين دا أكو ga watan biyu shekara ta 2025 ci gaba da karatu na sha biyar a wannan littafi mai albarka matnul ashmawi a wallafar abdulbari za mu tashi babun fil imamati wannan babi zai bayani akan hukuncin limanci ma'ana na nufin limanci a sallah akwai limanci na shugabanci na siyasa akwai limanci kuma na sallah to wannan na sallah za a magana eh na sallah za a yi magana domin cikin abin da ya gabata an yi bayani akan abin da ya shafi tsalki sannan ya bayani akan abin da ya shafi sallah da sharuɗanta da in ma an samu sahawu to kuma kana da buƙatar ka san menene hukuncin limanci sannan kuma wa ya kamata a bi shi a sallah a matsayin liman ko a naɗa shi a matsayin limami to su almalikiya sun tafi kan cewa sallah a cikin jam'i sunna ce mu'akkada ba farilla ba ce mana a wurinsu in mutum ya ƙi zuwa sallar jam'i da gangan sai ya yi sallarsa shi kaɗai to sallar tasa ta yi amma yana da zunubi yana da zunubi idan ba ya da uzuri na rashin zuwa jam'i ɗin e, wasu kuma malamai wanda shi ne zance mafi inganci a sallah a cikin jama'a wajibi ne amma kuma wannan ba zai kore in ka yi a ce ba ta yi ba kai kaɗai ta yi ɗin amma dai in ba ka yi ba to ka bar laifin wajibi to shi ne malam sai fara bayani akan sharuɗa na shi liman saboda ka san wa za ka yi koyi da shi a tunda wani zubin ba lalle ba ne ya zamo kai kaɗai za ka yi sallah wanda shi ma ya fi yawa yin sallah cikin jam'i to wa min shuruɗil imami yana daga cikin sharuɗan liman da ake buƙatar liman ya cika su in ya san kuma bai cika su ba to bai halatta ya yadda a sa shi limanci ba kuma kai ma bai halatta ka bi shi sallah ba dan in ka bi shi baka da sallah shine an yakuna zakaran musliman aqilan baligan aliman bima la tasihhu salatu illa bihi min qira'atin wa fiqhin bala yace an yakuna limami wajibi ne ya kasance sharadi ne ya kasance zakaran namiji namiji kenan ba a koyi da mace haka ba a koyi da hunsa mushkilun wanda al'amarinsa ya rikitar an kasa gane shi namiji ne ko mace e to shi ake kira da hunsa mushkilun to shi ma wannan ba za a ba zai zama limami ba eh to haka mace ba za ta zama liman ba duk da akwai saɓani ita mata a wurin su malikawa akwai ƙauli kan cewa mace ba za ta yi limanci ba mutulakan ma'ana da maza da mata duka ba za ta ba su sallah ba da sallah farilla da ta nafula. to wanda wannan ƙauli shine mashhuri a mazhaba amma akwai wani ƙauli kuma wanda aka ce a'a za ta iya ba mata sallah eh wanda ibnul aiman ya yi nakalinsa ko ya roice shi daga al'imamu malik sai zamo kenan akwai ruwaya biyu daga shi al'imamu malik to shi a tashi ruwaya ya ce al'imamu malik ya ce mace ba za ta ba maza sallah ba amma za ta ba mata ‘yan uwanta eh wanda alƙadi iyab kusan ya ambaci wannan magana a littafin sa al'ikimal to haka ban da shi akwai zarruku malam zarruku yana da littafi mai suna sharhi akan risala da ya yi za ku ji ana cewa sharhin zarruku a zaure ma zarruku kawai ake cewa to shi a littafinsa ya ce ibnu arafa babban malamin nan na malikiya shi ma ya karkata akan wannan ra'ayi cewa mace tana ba mata sallah ɗan uwanta ko farilla ko nafila e, to kuma wannan shi ne ya fi ƙarfi shi ne ya fi ƙarfi shi ne abinda dalilai suke goya masa baya mace ba za ta limanci namiji ba amma za ta limanci mata 'yan uwanta to akwai wani ƙaulin shi kuma a wajen mazahaba ne wasu mazahib ne kamar su a zahiriya su sun tafi kan cewa mace na limanci ga kowa eh ba sai mata kawai ba amma dai magana ce mai rauni ba ta da ƙarfi to wannan shi ne na'am kamayya a yan ce kauli ne mai rauni to yana zancen ta shiga gaba ba a aiki da shi sai dai ta zama mamu ba za ta zama liman ba eh shi ne kuma ka bi ta ba ka da sallah ba wai zan ko ina ka tsaya ko ina ita ma ta tsaya na'am yan uwanta mata a ko ina ta tsaya ba matsala in ta tsaya tsakiyar su ba matsala in ta ma shiga ba ba matsala musliman kuma ya zama musulmi ba abin kafiri sallah aƙilin kuma ya zamo mai hankali ba abin mahaukaci sallah duk mutumin da baya da hankali to ba za a bi shi sallah ba in kuma an bi shi to sallah ba ta yi ba baligan kuma wajibi ne zamo baligi ba abin ƙaramin yaro sallah amma sun yi bayani cewa yaron idan ya zamo mumayyizi yana dawayo yana iya rarrabe abubuwa to a iya bin shi sallah amma in bai dawayo kuma bai balaga ba to ba za a bi shi sallah ba abin da suka faɗa kenan aliman kuma ya zamo malami shi liman sharaɗin liman wajibi ne sai ya zamo masani da abubuwa guda biyu bima la tasihhu salatu illa bihi min qira'atin sai ya zamo masani akan abin da sallah ba ta inganta da shi na karatu mafi karancin abin da za a ce in ba a karanta shi a sallah ba sallah ba ta yi ba to sai ya san wannan kina mafi karanci ya zamo ya iya fatiha ya samu wata sura ko da mai aya uku ce ya iya to ko na ya tsaya yana yana limanci an bi shi sallah sallah tare bai haddace komai ba sai fatiha da kila suratul ikhlas eh eh ta maimaita eh to ya halatta ba sharaɗin limanci bane sai ka haddace qur'ani eh bai ba sharaɗi bane abinda dai ake so ya zamo abinda sallah ba ta inganta da shi to ya zamo yana iya yana iya karanta shi eh kama ita fatiha da aka bada misali in ya zan kuma bai iya karanta abin da sallah ba ta inganta sai da shi kamar ummi wanda bai iya karatu ko kurma ko bebe to wannan ba za a bi su sallah ba tunda ba kaga bebe ba zai iya karatu ba ya fitar da haruffa yadda ake bukata kurma ma ba zai iya to ba abin kurma sallah an gane ko haka ba abin ummi sallah haka shi ma jahili eh wanda ya ta koyo ya ta koyo Allah bai kaddara ya iya fatiha ba to shi ma ba abi ne sallah sai dai ya zama mamu ko ya yi abitin shi kadai eh ko kuma in ya samu mai matsala irin tashi in ya samu jahilai irinsa wa fiƙihin sannan abu na biyu dole sai ya zama masanin fiƙihu amma fa ana magana fiƙihu wanda da shi sallah ke inganta saninsa ba fiƙihu umuman ba yawwa kama abin da ya shafi shuruɗus sala abin da ya shafi arkanus sala ko fara'idus sala da abin da ya shafi mafsidatus sala abin da ke bata sallah kenan ko sannan abu na gaba a abin da ya shafi babin sahau wanda muka gama bayani a kansa a baya saboda amfanin saninsa to in sallah ta samu matsala kaga sai ya yi sai ya gyara to waɗanga abubuwa su ake nufi da wa fiqihin eh shuruɗus sala arkanus sala abin nan fara'idus sala mufsidatus sala da kuma babun sahau to ba a sa liman dole sai yana da ilimin wannan ko su kaɗai ya sani to ya wadatar ko da bai san sauran fiƙihu ba fatawa akan aure fatawa a kan zakka fatawa a kan azumi wannan duk babu komai da waɗanga abubuwa to jahilta suna sa sallah ta me ta lalace wannan ana maganar limanci ba ana maganar ya yi sallah shi kaɗai ba ko kuma ya bi to wannan kaga zance mafi inganci ba dole ba ne sai ya sani in dai ya je ya ɗauku sallan nan a wurin wani malami ya siffanta masa yadda ake sallah shar'an ya haddace ya zo yi ta a haka nan to ko da bai san farille ba bai abin nan ba malamai suka ce sallar sa ta yi amma dai ba za a sa shi liman ba eh to wannan shi ake magana to wannan sai ya bayu malamai suka yi saɓani can min kira'atin da ya faɗa a hukuncin bin wanda ake kira da allahan allahan shine mai kuskure a karatu eh to sai suka yi saɓani su malikawa kusan zai kai wajen ƙauli hudu suka rarrabu akwai ƙaulin da ke cewa mutumin da yake kuskure a karatu na fatiha da wani fatiha kamar sura su wannan mutulakan ba za a bi shi sallah ba e sawa'un kuskuren nasa yana bata ma'ana ko bai bata ma'ana to sun ce ba za a bi shi sallah ba a matsayin liman ko da ko kuskuren bai abin akwai wannan kauli e wanda su sun tsananta sosai sannan akwai waɗanda ƙauli na biyu waɗanda suka akkasa musu suka saba musu suka ce ana bin shi sallah matsulakan ko da kuskuren na ɓata ma'ana su kuma waɗannan su kuma sun yi sakaci sun yi sakaci sosai akwai ƙauli na uku waɗanda suka yi tafsili suka ce in kuskuren yana yin sani a fatiha to bai inganta a bi shi sallah ba amma ya asura ne ba komai kana iya bin shi misali ya iya fatiha amma sauran surorin ƙur'ani yake da matsala amma fatiha zai karanta ta lafiya lau amma sauran ayoyi da ya shige su sai ka je yana taɓanna to suka ce babu komi ana bin shi sallah tunda dai fatiha ta tsallake ƙauli na hudu wanda shi ne tsaka-tsaki shi ya kamata a yi itimadi da shi a masu cewa za a duba ne a ga nau'in kuskuren nasa idan yukhillu bil ma'ana yana lalata ma'ana to ba za a bi shi sallah ba sawa'un kuskure yana yin shi ne a fatiha ko yana yin shi ne a sura eh yawwa inda wajen kuskuren kila zai kuskuren la'irabi la'irabin da zai bayi zuwa bacin ma'ana kamar an'amta yana an'amtu ko an'amti ko alhamdu yana alhamdu da makamantansu kuskuren da za a ce wannan ibarar ta lalace ta bayar da wata ma'ana daban wadda ba ita Allah yake nufi ba amma in kuskuren shi bai bayar da ma'ana bai bata ma'ana misali wannan ba komai za a iya bi shi sallah musamman kusa kure a bangaren tajwidi bai iya gunna ba bai iya kalkala ba bai iya idigami ba wannan duk babu komi ana iya a bi shi sallah eh to wannan shine zance wanda ya fi sauki shine zance wanda ya fi sauki eh wannan ana maganar a bi shi sallah ake magana eh ko da ba an ayyana shi a matsayin liman bane kila irin kun haɗu ne ittifakan a masallaci ka zo zai yi sallah shi ba zai zo to ba za ka bi shi ba eh ba wai dole sai ya zama ratibi ba eh ko kuma ka sake sallah in an gama eh in ya sallame sai ka sake sallah fa'in ƙita dai ta bi imamin sun mata bayyana laka annahu kafirun a wimra'atun au khunsa mushkilun au majnunun au fasiqun to abin da ya faɗa a baya shine zai yi tafsilinsa ya ce duk lokacin da kai yi koyi da wani limami baka san halinsa ba sun mata bayyana laka sai ya bayyana gare ka annahu kafirun ashe arne ne ka bi sallah kai ka gan shi da siffa ta musulmi da gemu da kila ma da rawani ashe arne ne boka ne ka bi sallah baka sani ba an gani ko ɗan bid'a ne wanda bid'arsa ta fitar da shi musulunci eh kamar mai cewa komai Allah ne sun ba ta bayyana laka annahu kafir aw imra'atun ko kuma a'a ashe ya bayyana gare ka mace ce ba namiji ba ce tunda can baya an ce sharaɗin limanci ya zama zakaran to ta yi shiga sai ka ɗauka namiji ne an gama sallah sai ka ga ashe mace ce aukun sa mushkilun ko kuma an ga ce maka a'a mata maza ne yana da al'auran mata yana da al'auran namiji to akwai sadda zai zama mushkil akwai gairu mushkil irin wannan sai malamai suka ce za a kalli abubuwa in mutum na da al'auran maza da ta mata eh akan kalli bangaren fitsarinsa in ya je fitsari ina fitsari ke fara fita in yana fita ga al'auran mata to mace ne in yana fara fita ga al'auran namiji to namiji ne in kuma fitsarin gaba ɗaya yake zuwa to sai a kalli ta ina ya fi yawa in fitarsa ga al'aurarsa ta mata ya fi yawa to mace ne in fitarsa ga al'aurarsa ta maza ya fi yawa to shi ma namiji ne in kuma duka fitsarin yawansa ɗaya tare yake zuwa duka al'aurorin guda biyu kuma tare yake ɗaukewa sannan kuma yawansu ɗaya shi ne sai a kalla a bari sai ya balaga sai malamai suka ce a jinkirta sai ya balaga idan aka ga nono ya fito masa ga gaba na mata to ya zama mace kuma bai da nono sai shi kenan namiji ne eh ko kuma a duba a gani in yayi haila eh to wannan gairu mushkil a nan za a mu'amalance shi a matsayin namiji a nan hunsa ne amma gairu mushkil eh yana da al'auran mata yana da ta mata ta maza amma bincike ya tabbatar da cewa namiji ne an ba shi hukuncin namiji ta fuskar fitsarinsa da sauransu to wannan za ka bi shi sallah ba shi ake magana ba to akwai gairu mushkil duk hanyoyin nan an bi an kasa ganewa an kasa ganewa ta fitsarin an jira ya balaga ta fuska al'ada sai an ka ga nono bai fito masa ba sai aka ce to a jira ya yi al'ada in bai al'ada ba sai a ɗauka namiji ne kuma sai ya yi al'ada kuma gashi baya da nono to wannan shi ake kira kunsa mushkil eh eh za ka ko a gado shi rabon gadon sa daban ne rabon gadon sa daban ne to shi ake maganar a nan amma wancan gairu mushkil to shi hukuncinsa a fili yake eh suna nan ana iya ana samun su ɗaiɗaiku haka a wurare au majnunun ko kuma a ta bayyana ashe mahaukaci ne kabbi mahaukaci ne ko kuma ɗan ƙwaya ne wanda kullum cikin shan ƙwaya yake au fasikun bijari hatin ko kuma fasiki ne fasikancin da yake yi da wata gaba cikin gaban jikinsa kamar zina ko shan giya din da aka ambata da sauransu to me hikimar kaidi bijari hatin malamai suka ce saboda ya fitar da fasiki bil itikad fasiki na aƙida kamar ɗan bid'a wanda bid'a shi bata kai a fitar da shi musulunci ba to shi hukuncinsa yana da sauƙi a kan wanga a babin limanci ba a babin laifi ba shi ɗan bid'a na aƙida aƙida da ba za ta fitar da shi musulunci ba to shi in ka bi shi sallah sallar ta yi amma in lokacin da bai ta ba an so ka sake saɓanin mai shan giya ko mai abin nan da sauransu dalili shi ne shi wannan da yake shan giya da abin nan aibi ne wanda yake a fili an gani? e, sannan in ya ga cewa hatta a sallah ana binsa sai ya ɗauka kamar abin da yake aiba komai ba ne to shi yasa sai malamai su suka rarrabe a babin limanci to fasiki bijari ha to shi ba abin shi ba abin shi sallah an gane ko amma in na aƙida ne a wannan babu komi kamar yadda malam mai muktasar ya ce a wa'a'ada bi waƙatin fi kaharuriyin idan mutum ya bi ba je sallah to an so ya sake sallan nan in akwai lokaci in kuma lokacinta ya wuce shi kenan saɓanin fasiki eh shi mutulakan sai an saki amma wajen laifi kuma wancan ya fi laifi eh ausabiyun ko kuma yaro ne ya bi sallah lam ya bulugil huluma amma yaron nan bai kai ga mafalki ba bai kai ga mafalki ba eh kuma ba mumayyizi ba ne aw muhdithun ta'ammada al-hadasa ko kuma ya bi mai hadasi wanda bai da alwala kenan ko mai janaba kuma ta'ammada al-hadasa yayi gangancin sallah da wannan hadasi ba wai mantawa ba in mantawa yayi wannan kai sallah ka tayi shi kuma sai ya saki amma in yayi da gangan to sai daga baya sai ka ji labari kai baka sani ba sai aka gaya ma fa ai mutumin na bai da alwala ai janaba gare to sai ka sake sallah don ranar da ka samu labari kuma baka samu wato can lahira a yi muku shari'a kai da shi ka ba shi amana ya ci amana ka addini eh to shi yasa ga mutanen kirki ba sa rigima a basu limanci saboda amana ce eh Allah sai ya tambaye ka eh duk wani abu da ya shafe ka wanda zai iya tasiri ga illal sallan mamunka to sai an ma shari'a da mamun na ranar tashin kiyama kaga mas'uliya ce dole sai in kana iya kiyayewa sosai to ka gani to shine sai ya ce to waɗanda da aka lisafa duk wanda ka bi sallah daga cikinsu daga baya sai ta bayyana gare ka batsalar salatuka eh sallaka ta lalace shi ba a ma magana ce don ba ma sallah ba eh shi yasa ba ambace hukunci ne ba shi a kai da kake ganin kayi sallah to babu sallaka shi asalan ma bai sallah ba wa wajabat alaika al'adatu mala yace wajibi ne gare ka sai ka sake wannan sallah wajibi ne wa yustahabbu salamatul a'dha'i to sai mustahabbai lalimanci wanda su an so ne kuma ba su samu ba to an dai makaruhi wa yustahabbu salamatul a'dha'i lil imami an so liman ya zamo kowace gaba ta jikinsa lahiya lau take hannayensa kafafunsa musahabbi ne eh baya gurmunta eh sannan hannunsa bai dangale ba da sauransu to wannan ba komai in an yi sallar ta yi amma dai an yi makaruhi wa tukurahu imamatul aqta'i an karhanta limancin wanda aka yanke masa wata gaba kila sata ya an ka yanke mai hannu ko kafa ko asidan ya yi to makaruhi ne a bishi sallah wal ashalli da wanda wani sashi na jikinsa ya shanye kila yana da hawan jini ko ciwon suga sai wani bangare nashi ya shanye ko ya bar aiki da hukuncin saboda jikin lahiya yake amma bangaren bai da amfani ya mutu da hukuncin shi guda da wanda ya shanye to shi ma makaruhi ne a bishi sallah kamar yadda mai muktasar yake faɗa wa kuriha a ƙafa'u wa ashal an karhanta abi sallar wanda aka sare masa wata gaba ko mai kambe wanda wani sashen jikinsa ya shanye haka wa sahibis salasi ai wa imamatu sahibis salasi makaruhi ne abi limami wanda yake da yoyon fitsari ko yoyon kashi ko yoyon tusa makaruhi ne a bisa sallah waɗanda ke da wannan rashin lafiya su suna da uzuri a karan kansu tunda ciwo ne wa man bihi ƙuruhun da wanda yake da wasu ƙuraje a jikinsa kuma suna wari lissahihi ga wanda shi lafiya lau yake bai da wani kurji bai da wani ciwo eh to gaga ba zai bi eh amma in duk masu kuraje na to su je can su ba juna sallah eh shi yasa suka ce ba ma wai ya ba da sallah ba in ya zo ba amma bari ya shiga masallaci sai dai a mai da shi can gefe saboda kada ya takura ma masallata yana da wani kurji ko wani rauni wanda raunin yana ruwa yana wari to ba zai zo cikin masallaci ba sai dai a ce ya koma can waje a babin lalura ya bi sallah ya bi liman a yana magana zaman yi da dai zo ya samu inda lalabiya in kuma an tanadar musu wuri irin nasu sai su dinga shiga can to in yi zama ne gida ina wajabcin zuwa jam'i masallacin dai ne ba a yadda ya shiga ba tunda akwai wada za a yi inda babu wada za a yi to sai a ce to ya zauna gidan yawwa ko wanda yake da warin ƙashi to shi ma da irin waɗannan ana nisanta su daga masallaci duk wanda da yake da wani rashin lafiya ko warin baki ko warin kunne ko warin ƙashi da makamantansu wanda zai iya bayuwa zuwa ga cutar da masallata to ba ma magana a sashe liman ba ko a bi shi sallah cikin sahu ma bai kamata ya shigo ba bai halatta ba
kuma sa turare da mai ƙarfi Mm, sun fa amai ko
mm. to ai shi turare kala-kala ya danganta daga nau'in mutane turaren da zai sa ka zai bata ma shi kuma wani shi ya kasu eh eh shi wani shi yake so to ai shi yasa ake so a ce ya zamo shi masallaci yana da nashi turaren ta yadda ko da wani ya zo da nashi to ba zai yi tasiri ga na masallaci ba ya zama ko duk sanda za a yi sallah masallaci sai an mai turare sallah asuba sallah azhar sallah la'asar sallah ma ko yaushe dai ya zama cikin kamshi yake eh wannan shine tsari wa imamatu man yukrahu ko limancin wanda mutane suke ki eh amma fa karhancin nan in abu ne wanda yake da alaka da addini Mm? yawwa to in mutane na ƙinka sun ce ba su son ka wasu ka faɗi wani abu da yake da alaƙa da addini wanda kila misali kake yi wanda bai dace ba eh ko yana rosa mutunci eh to wannan makaruhi ne ka ce kuma ai sai ka sai ka ba su sai ka ba su sallah misali eh kawai mutumin da suka ba da misali wanda ba kowa shi yake zuwa sallar jam'i ba an san haka al'adarsa to kuma sai ya zo ya ce wai yana son a bashi limanci to ba za a bashi limanci ba eh ko wanda ke barin mata ce tana fita duk sanda ta ga dama kuma duk da take zuwa inda ta ga dama ta tafi kuma fita ba ta shari'a ba ko wanda kowa na shiga gida ne misali eh bai ciki in aiki ne na larura kuma tana fita ta, ta musulunci eh shi bai ciki ba komai tun da sana'a ce ni akwai larura kuma aikin shari'a ta yadda a yi ba aiki ne wanda yake cakuduwa maza da mata ba ne to in cakuduwa na maza da mata na haga wannan asalin ma haramun ne eh kamar matarka tana ikhtiladi da mazaji to wannan haramun ne to duk wannan yana ciki amma aiki ne wanda babu wannan to babu komai hmm? kila aikin karantarwa da sauransu ko na asibiti to wannan shi ne to sannan kuma suka ce a jama'an ne ke kyamarsa gaba ɗaya ko ko mafi yawan mutane ko ko a'a 'yan kaɗan ne ne amma kuma 'yan kaɗan ɗin nan mutane ne masu mutunci masu hankali masu addini to duk dai ba yadda ya ba da sallah ba amma yin 'yan iskan gari ne kawai ke ƙin shi saboda yana wa'azi ran suna ɓaci ana faɗin laihinsu to kaga wannan ba ma'auni ba ne ko kuma kawai dai adawa ce ta siyasa eh ko ya nemi mata ya kasai eh to wannan kaga duk ba ba ma'auni ba ne ya zamo dai abin ne amrun ne diniyo eh kuma cewa ma haramun ne ma shi yafi ba ma zancen makaruhi ba ne domin manzo Allah ya ce mutum uku in sun yi sallah to sallah su ba ta daga koda kansu ne to daga ciki akwai wanda yake ba mutane sallah kuma alhali ba sa son shi eh to mutane ba sa son ka sai ka yi haƙuri karkace dole sai ka yi ba lalura ce ta ƙarfi da yaji ba lalura ce ta addini an gane ko wai kurahu lil khasi makaruhi ne abi khasi sallah khasi daga cikin ma'anarsa shine wanda baya da zakari ko baya da 'ya'yan marina shine alkhasi to makaruhi ne ko bai da su gaba ɗaya ya samu asirin sun cire to makaruhi ne a bi shi sallah an gane ko?
an sa daddakaki Hmm?
wannan an ka daddake ana daddake mutum ai ba a daddaka mutum annan kuskuren fassara ne ko bunsuru da ake daddake a ai ba cire mai ake yi ba ai ba cire su ake yi ba alkhasiyya shine wanda an cire masa zakari ko lunsayeni ko su duka gaba da shi ake kira alkhasiyya ban san ma'anarsa da hausa ba amma dai daddakakke ba fassararsa ba ne suna dai faɗa ne don yawwa kaɗan gane abin da ake nufi amma ba dan shi ne ma'anar ba Mm. ko ok suna cirewa so a cire zakarin gaba ɗaya ɗayan mare nan to sai sai a yanke su ok ah to suna son ya faru ka a fikari to shi ma namiji in cirewa an kai kaga duk ma'anar guda ce kenan da daka ta yi ma'anar ta yi kenan Mm. wal akalafi ko da mai loba mara kaciya shi ma makaruhi ne a bishi sallah Mm. walmabu ne da mai kama da mata ta fuskan magana ko tafiyarsa ko ayyukansa Mm. a ai ba su dan daure ba akwai wanda shi dama haka halittarsa take tafiya irin tafiyar mata yake magana irin maganar mata yake ayyuka ko irin na mata eh to shi ma duk da wasu sun ce in halitta ne ba komai amma dai abin da ya fi ko da halitta ne kar a sa shi limanci saboda in wani ya zo- ba kowa ke iya gane halittarsa ba ce a haka an je yana karatu irin karatun mata na sai ya ce "A to yau ina an ka samu mace in an yi bako Eh, ko a dinga yaɗa gari ai masallacin wani ai mata ke eh eh eh, da shi ne to shi ne shi ne almabun eh eh to amin to wannan shi ne wa majhulul hali ko wanda aka jahilci halinsa shi ne wanda ba a san nasabarsa ba shege ne ko yana da uba adili ne ko fasiki to shi ma makaruhi ne a bishi sallah Mm. tunda an yi magana ah, dole a san mutum ta fuska adalci ba fasiki ba wa waladin zina ko ɗan zina shi ma makaruhi ne a bishi sallah Mm, shi ne wanda baya da uba kenan sun ce illa saboda kada a dinga aibanta shi da wannan abu ciya ka duba fa ko uba fa bai da eh amma wai shi ke ba su wani sallah sai awa su dinga yawo da gari da sauransu to shi yasa malamai suka ce saboda wannan ba wai dan in yayi limancin bai yi ba Eh, saboda dai kada a dinga yawo da maganar wala abdi fil farida haka makaruhi ne bawa ya bayar da sallah a sallan farilla shine wanda ba ɗa ba Hmm? eh to in ma juma'a ce wannan ma kaga ita sharaɗi ne ma dole sai ɗa in mak- in nafila ce zai iya baku kamar sallan tarawihi to bawa zai iya baku sallah Mm, an ya kuna imaman ratiban shine ta yadda zai zama limami na dindindin Mm, amma in kawai kun haɗu ne masallaci to shi kenan babu komai kamar shi ɗan zina da kuma bawa ba a sanya su matsayin limamai ratibai amma in kun haɗu ne ka yi sallah shi ma ya sallah kowa ya kama gaban kai ne to wannan babu komai kana iya bin shi in yana da ilimin sallah ɗin ya iya bi khilafin nafilati sabanin nafila fa inna hala tukrahu bi wahidin min ita nafila duk waɗancan da aka ce maka ruhi ne to zaka iya bin su tunda ita dama ba dole bace wata juzu imamatul a'ama limancin makahu yana halatta wal mukhalifi fil furu'i da wanda ya saba maka a a fiqihu wanda fiƙihun ka da nashi ba guda ba ne kai hanafiyi ne shi kuma shafi'iyi ne to makaruhi ne ku bi juna sallah hmm? tunda akwai bambanci wajen wasu abubuwa abinda waɗancan suka ɗauka wajibi waɗancan ba su ɗauke shi wajibi ba yawwa kamar kaga shi ɗan hanafiya karanta fatiha ba dole ba ne a sallah eh. shina yin sallah kawai ya ya karanta wata sura shi kenan su a fahimta su kuma sallah ce ta yi kai kuma a mazhabar ka fatiha rukuni ce to shi yasa an ga ce kakka bi shi sallah tunda Allah ya ce faƙara uba ta yassara bilal qur'an to sai al-imamu Abu Hanifa ya ce kenan ma ta yassara an ka ce ba, ba, ba dole sai fatiha ba ko sura ka yi ta yi kawai ka yi ruku'u kuma sallaka ta yi to wannan shi ne wal innini da mai karamin zakari shi ma makaruhi ne ya ba da sallah amma ana nufin in ya zan bai iya saduwa da zakarin ba wai kawai zaren zamansa karami ba ta yadda karanta tashi ta yi yawa bai iya saduwa da shi to shi ake magana a nan walmujazzami da mai ciwon kuturta eh amma kuturtar da bata yi tsanani ba to makaruhi ne illa an yi shitar da in kuma juzamuhu kuturtar tasa ta yi tsanani sosai har yana wari ko abin ya game galibin jikinsa waya durru ko waya durra saboda a ɗafi an ya shitadda waya durra bi man khalfahu ta yadda zai iya cutar da waɗanda mamun da ke bayansa da wannan kuturtar tashi to anan kan fayunaha anhum to anan ba ma limanci ba za a nesanta shi daga masallata eh in sun zo masallaci sai a ce to ku fita baranda ko ku je can haraba ku ku ku tare ku yi naku sahu da a sokoto na san ana haka nan in sun zo masallacin shehu ko bello to za ka ga a baranda za su zo su yi layi su bi sallah an sallame sallah sai su kama bara ba sa shiga masallaci Mm. To, babin yana da yawa, nan za mu kwana, sai mu tashi waya juzu uluwul ma'amumi ala imami. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
mutumin da shi ya zo ba da sallah shi na da murya amma ya zo ba da sallah sai- Na'am?
mutumin da idan ya zo ba da sallah shi na da murya Mm.
yayin da aka gabata shi ne sai ka ji murya bai sai hankali bai ba ta fitowa sosai wanda har na baya ma ba su ji
Hanna?
akwai speaker eh iya waɗanda suke sahun gaba su kaɗai suke jin karatun shi sai ana bayyana Eh to, dama ai bai cikin sharaɗin liman sai ma mu ya ji karatun liman. Laisa haza sharɗan. abinda a sharaɗi shin karatun na yana yi ne daidai shi ya sharaɗi amma ba dole na sai kai kaji Hmm? Ah. ba a wa mutum inkari illa dai an so ne saboda mamu ya yi tarayya da liman wajen lada to tunda ana karanta ƙur'ani kana saurare saurare na fahimta to kana da ladar saurare to shi yasa aka ce an so ya daga sautin shi ma mu ya ji don ya yi tarayya da shi wajen samun lada amma ba wai don sharaɗi ba ne
na samu in bai daga ba sallah ta yi inda banjin murya banjin karatu ne in karanta fatiha ko da fatiha eh in ba ka jin karatu ne sai ka karanta gudun kada ka zauna haka nan kuma wani abu ya shigo ka na tunani to in ba ka jin karatun liman kai sai ka yi naka eh to ba sharaɗi ba ne abin da kawai ake so a tabbatar shin karatun nan yana yin shi bisa ga bayanin da aka yi baya shi a sharaɗi eh in yana yin sa daidai to sallah ta yi kar ku takura dole sai ya buɗe murya a in kun yi haka kun zo da sabon abu cikin addini da abu ne wanda yake babi na musahabbanci to duk abin da yake musahabi ne ba a tsanantawa a kansa ana tsanantawa kan abin da yake sharaɗi ko rukuni ko wajibi amma da abin da za a ce an so eh to wannan in mutum ya yi alhamdulillah in ma bai yi ba sai a kyale shi
malam wurin ku kuma ki ga ta malam Mm.
zan saurara na ku zan ina da karanta wani abu cikin qur'ani kamar ya kamar ya kunuti kuma kunutun da limamai gari wanda mazhabin malikiya ta tabbatar da ana yi Mm, to ai mun yi wannan karatu a baya
ba ne ba cewa bai da wani asali eh in ka riga ka bi shi to shi kenan ka shiga kurkuku sai dai ka yi haƙuri tun da ka riga ka bi kuma abin da ya zo da shi ba abu ne wanda zai ɓata sallah ba eh kawai kai dai za ka bi shi
mun shi kuma eh to mi za kai tun da nan babu wani abu da aka shar'anta kai ba mahallin karatu ba ne bala a ce karanta sura tun da an riga an gama sura an gama fatiha an gama sura to nan babu abin da shari'a ta ce kai na wani zikiri kaga sai ka yi shiru ka bi shi in kaga yana ɗaukan nasiha za ka iya tattauna da shi eh shi ma ba a matsa ba tunda ba sharaɗi ba ne kuma bai ɓata sallah eh irin shi ba a cewa ko a cire liman ko a ƙaurace ma masallaci da sauransu sai dai a ci gaba da koyarwa har karatun mutane ya kai tunda in ka tambaye shi zai ce ma ya gani a littafi to ya za ka yi da shi Eh, to abin da ya kamata ya sani ba duk abin da a cikin littafi ya inganta ba to yanzu shi yake bukatar asu to wannan kuma yana da wahala sai an sa hikima kuma sai an ɗauki lokaci eh eh eh
wala zan yi kiran sallah a kawo da
na'am kiran sallah eh ina dai kiran sallah mm, kiran sallah zan mutum bai kai na da su a kai wasu aka kawo ta mm.
ina da wani sake kiran sallah
a saboda tun da ya riga tun da ya riga ya ai shi kenan tun da ya riga ya ai shi kenan eh ba sai ya sake ba Mm, dama an so ajiyar da mutane ne shi ma ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne kiran sallah sai kowa ya ji shi eh an so ne Eh, su abubuwa irin wayan nan ba abu ne wanda za a zo a daga jijiya wuya ba to duk abin da ko ba sharaɗi ba ne ba a cewa sai mutum ya saki eh, abin nema dai a yi kiran eh, mutane sun ji ko ba su ji ba dai wannan shi kenan eh, an dai riga an jidda wannan wajibin yanzu su jiya wannan wani ƙari ne akan wajabci eh, eh. Mm. Na'am? Mm. Eh to ai mun yi wannan magana. Kai ne kai tambaye ko? shi ne muka mun ba da wannan amsa ai ba wuri ne na mahallin karatu ba ko mahalli ne na karatu to kaga babu abin da za ka yi Eh, sai dai ka jira in ya yi ruku'u kai ma ka yi amma babu abin da za ka karanta Mm, shi a tambaya ka ko?
na kawo kalla Mm, bangaren abin da ya shafi kurame da bebaye mm, akwai tsarin da aka fito na yadda ake koya musu yarurruka na turanci na larabci da na hausa mm, daga ya iya karatun qur'ani a rubuce da kuma kwatance-kwatancen su na hannu mm.
amma bai magana in ka mai tambaya kan addini ya baka amsa kuma ya baka inda ya tsotso abin da ilimi da irin waɗannan masu irin wannan karatu su ma ba a yi su sallah Da ba abin ai shi sharaɗin karatun ƙur'ani sai an fidda sauti na'am,
eh tun da ba a jin sauti ko ya karanta gaskiya to ba ƙur'ani yake karantawa ba eh nazari yake yi tunani yake yi Eh, saboda haka shi ƙur'ani dole ne sai an fidda sauti ka gane dole sai an fidda sauti Eh, amma don kawai yana iya gane baki to wannan bai da- ba sauti wannan ba karatu ba ne na'am ai shi yasa malamai suka ce da mutum zai karanta fatiha cikin zuciyarsa to bai da sallah Mm, shi kuma wannan yana da matsalar magana ne mm, yana ji lafiya lau in yi magana kuma za a fahimta sai dai ba ta fitowa daidai mm.
shi ma ya yi karatu ba za a isa shi limanci ba
yana da matsalar magana ke gare amma yana ji lafiya kamar ya matsalan magana sai ka yi tafsili ba su fitowa daidai to sai ya je ya koya Eh, haka Allah halicce shi a ya an ka ce ya an kai an ka san haka Allah ya halice shi tun yana dan karami an ka taso a'a ba shi ak- an koya mai bai iya ba ko ya iya ba su fitowa daidai ma kan a sai dai inda ma eh can magana shi can ciki to ai an yi bayani a baya in bebe ne amma duk wanda ba bebe ba ba bebe ba bai yiwa a ce wai bai zai iya bai yiwa ba gaskiya ba ne mai littattafan da na fito na maza ba iya kare su amma magana ba su fitowa yana kira sallah kana kan ji amma sai a hankali a'a ba shi ake son ka gane ba abin da ka kasa fahimta shine shin bebe ne kwata-kwata maganar mata shi bai iya magana ko ko a'a magana ta yi lahiya lau take in ya zo karatu ne karatun ba zai fita ba yadda ya kamata kaga wannan babin sadaba wannan koyo zai yi gwargwaron abin da ya samu iko ba zai dogara da a ce ai yana da matsala ba shi kenan an ɗauke mai haka nan take ma bebe ne ka kasa cewa bebe ne kuma ka kasa cewa ba bebe ba ne to in ba bebe ba ne ya je ya koya eh in dai in yayi magana ana ji kuma ana fahimtar abin da ya faɗa to ba bebe ba ne Hmm? idan ya ce da kai misali assalamu alaikum ina kwana kana ji kuma kana fahimta yana ji ana fahimta to kaga ba bebe ba ne sai ya je ya koya eh cewa ba zai iya ba ai kaga ba nasi ba ne Ra'ayi- ra'ayinka ne eh sai sai ya je ya samu malami ko ba haka ba in ya koya gwargwaron abin da Allah ya taimaka ya gyara shikenan wanda kuma ya gagara kasa iyawa a babin kuma an koya mai don ya iya din kaga yana da uzuri Ah, to don ya yi risala wannan ko askari hujja ne shi ka nuna malami ne ko ya koya ai risala ma babu tabbacin ya iya ta sai ya zauna gaban masana eh mu sai ya zo gare- ga gaban mu mai mai jaraba amma tun da bai zo ga- gaban mu mun masa jaraba kaga mu a wurin mu ba mu ba mu cewa ya iya eh saboda haka duk wanda ka magana ta fito a ji ta a fahimce ta ba bebe ba ne yau kuma bai da uzuri eh uzurinsa in ya koya da ya koya kuma Allah bai kaddare shi da ganewa ba an gane to nan ne yake da uzuri amma in bai koya ba sai ya makale ga wannan to bai da uzuri don shi addini sai an koya fattakullaha masada'atu ko ba haka ba to malami nawa ya san muktasar bai iya karanta qur'ani ba wato suna nan da yawa to kaga ashe wannan ba mizani ba ne mizani ya shiga makaranta ya koya gwargwadon lokacin da ake tunane kuma tabbas ɗin bai iya ba malamai ne sun kai sun kai ittifaki kan cewa ba zai iya ba ko ko shi ne ya faɗa karan kansa ko ko ku da a tare da shi kaga abin duba ne in malamai ne kila ya je wajen akara makallau ya je wajen akara makallau ya je wajen akara makallau duka sai sun ka ce gaskiya wani ba zai iya ba saboda duk wani usulubi da ya kamata a bidan ya gane bai gane to kaga sai a dogara ga maganan malamai sai a ce yana da uzuri eh
malam za a yi mai irin abin da manzo Allah ya wa Bilal na ce shi ne inda Bilal kun yi a wannan ai bai tabbata ba eh bai tabbata bilal lahi alau yake bai da matsala ya ma yi wasu larabawa ma iya larabci sosai ku duk da ba balarabe ba ne wannan duk bai tabbata ba sha'at ne kawai baya da wani inganci Mm. almuhimmu dai a wayar da kan hankalin mutane da koyo kar a yanke hukunci kuma mutum bai je ya koya ba da ko inda ko a bangaren ilimi za ka ga ba su ba ƙur'anin muhimmanci ba kamar mafi yawa irin malaman zaure na da sai ka ga malami tun daga al'akhdari har zuwa mudawwana wani ma za ka ga ya haddace muktasar amma ko bai iya karanta ƙur'ani ba saboda ya karance shi hannun wanda shi ma bai iya ba kuma ba a ba shi kulawa ba Mm? ka gani sai in ya zan kuma inda mutum ke rayuwa ba waɗanda sun ka iya kuma bai san inda zai na ya koya ba to kaga wannan wani abu ne na daban kamar su can waɗancan malaman na zaure lokacinsu babu mai irin wannan karatun na ƙwarai kaga suna da uzuri eh abin da ake tinƙaho da shi shine wa ya san muktasar wa ya san larabinsa eh shi ke tashe ba wai wa ya haddace ƙur'ani ba to kaga su suna da uzuri da sun samu malaman da zai koya malaman da za su koya musu ƙur'ani taryan taryan to shi ma wasun su nema inda in ka goge a arabiya ƙur'ani ba zai baka wahala ba eh in dai ka goge a arabiya to za ka ga ƙur'ani ba zai baka wata wahala ba abin da kake bukata kawai a da'i yadda ake a da'i amma abin da ya shafi hukunce-hukunce da sauransu duka in ka karanta za ka iya yi Mm. Eh, wasu ma za ka ga da gangan ne suke makale muryar tasu to eh
kuma limaman da za ka eh sun yi farko farko ya fara can ƙarshe zai zai shaƙi murya ta daga shi wasu kuma ba su bayyanawa saboda ba su son a ji karatunsu a ce ga gyara Eh, to irin wannan kaga za a bincika in an tabbata yana da matsala a yi mai nasiya ya je ya koya
limamin da malam ya iya karatu lahiya lau Mm.
yana jin mutane in yi karatu lahiya lau da tajwidi da komai sai sun kai kara ta wurin sarki iya da musu karatu yan izala Mm.
karshe sai da an ka ce to ya rage karkara da gudu
to
nan cikin gari
ya rage kalkala da gunna ba bane ba da kawai shi bai yiwa ya kawo karatu
tunda baba ne ba haka yake ba shi bai yi ba to kaga illar jahilci kenan eh shi yasa ai ake son liman ya zama malami ya zan ba limancin ɗaya na haka ba kuma kana koyarwa saboda in baka koyarwa wata ran zaka zo da wani abu ai ma in kari wallahi eh ba dan dinga lokaci lokaci ana dan walwale wasu matsaloli eh kaga su ba su san wannan karatun ba ba su iya shi ba kuma ba su san shi ba sai sun ka jahilci abin suka ɗauka abin laihi- laifi ne Mm. ai shi a tajwiduhu min sunnatin nabi daliluhu makala fi ubayi to ka gani to da sun yi karatu ai ba za su abin nan ba ba za su yi wannan magana ba ai Allah ya samu dace to nan za mu kwana insha Allah kuma yau za mu yi hutu sai bayan sallah in Allah ya ara mana lokaci eh sai a yi ƙoƙari duka darussan da aka yi a yi mutaba'ansu a bibiye su daki-daki Eh, a yi muraja wanda aka fahimta ma a ƙara fahimta ita fahimta ba ta yawa duk sanda ma malamai na cewa fahimta ta ƙaru to ilimin zai ƙaru mana in ka karanta abu ka sake dawowa ka karanta ka ƙara fahimta shi to sai ilimin ya ƙaru in ka sake karanta ka ƙara fahimta sai ilimin ya ta ƙaruwa gwargwadon yawan fahimta gwargwadon yawan ilimi gwargwadon ƙarancin fahimta gwargwadon ƙarancin karatu to su ba sa gane wannan eh saboda haka matsalul ashimawi ba laifi ba ne don kayan mai biyawa dubu to ilimi ne zai ta karuwa zai ta karuwa zai ta karuwa za ka fahimci abubuwan da ma baka ji tsoron malami ba ka gane Eh, karka raina ka ce ai karamin littafi ne ai tun muna yan yaran mu mun gama da shi to saboda haka a bi littattafan daki daki kar a ce ai azumi ne shikenan ai ta bacci ko tunda ana azumi a aje littattafai gefe a shi ma karatu da nazari wani nau'i ne na ibada wanda yin sa a cikin ramadana ladan tana nunkuwa ne tana karuwa tana karuwa eh to kuma wannan shi zai sa ka ga natijar abin da ka karanta eh amma in dai ba a nazari to karatu gaskiya aikin banza ne gaskiya ko ka san abin zai zo ya bace ma taron in ya taso sai ka dinga tunani kamar ka taba jin sa kamar ka sani ha gani to amma in kana bibiya ko da yaushe ko da yaushe har abin ya riga ya bi jikin ka shikenan eh kuma shi karatu ba ma wai sai kayi da yawa ba a'a mai kyau din wanda kai ka inganta shi kuma ka fahimce shi to sai ka ga ya nunka na waɗanda sun yi da yawa din kuma ba su inganta shi ba eh sai su zo suna abubuwa ma ka nemi su gyare-gyare to abinda wasu ba sa ganiya kenan inganci yake so ka inganta shi sosai na karanta ka tabbatar da ka karanta daidai kuma ka fahimta daidai to in kai haka sai ka ga Allah ya samu abin albarka saboda haka duka littattafan za mu yi ƙoƙari mu sa mu dama karatukan a turo su tun daga farko har ƙarshe eh, a bibiya kowane ka bibiya shi ilimi kamar yadda kuka gani ba na yarwa kowane aka shiga ana bayani sai kaga shi ɗaya ne ma karatu eh an aje shi aka shiga cikin wancan sai kaga kamar shi kaɗai ne ma ilimi to ilimi ba na yarwa kowane za ka tattaɓa gurgurin iko ka samu abin da ka to in suka taru ka ɗebo can ka ɗebo can shi kenan sai ka zamo allama eh sai ka zama Allah ba Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته